بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da waɗanda za su ci gaba da kallonmu da sauraronmu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallonmu da sauraronmu ne daga makarantarmu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road gaskiya layout a zaria jihar kaduna a nigeria a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 19 ga watan jumadal ula hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1436 wacce ta daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine zai zama kasad na ɗari da arba'in da uku daga cikin jerin karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a wannan makaranta tamu karatuttukan da babban malaminmu a sheikh abi abdulrahman Muhammad Awwal Adam Albani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi waɗanda yake gabatarwa a lokutan rayuwar shi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya ji kanshi shi da wato iyalin shi matar shi da 'ya'yan shi ko ɗan shi da mahaifiyar shi baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ka haskaka kaburbukansu waɗannan ayyuka da muke da abubuwa da aka ci gaba da gabatarwa na karatuttuka da wa'azozi da faɗakarwa a wannan makaranta muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da haskaka kabarin shi wani hanzari ba gudu ba ko kuma na ce waiwaye a don tafiya mun ɗauki tsawon lokaci tun bayan karkare karatuttuka na tafsirin azumi wato tafsirin da muka gabatar a watan ramadan ba mu samu damar ci gaba da karatuttuka ba sai a yau insha Allahu ta'ala wani na iya tambaya ko kuma maganganu da wasu ke faɗi cewa ko menene dalilin haka ma'ana an ɗauki kusan watanni shida ko makamantan haka ba a gabatar da waɗannan karatuttuka na tafsiri ya kamata ka sani ya kai ɗan uwa mai saurare a tsari na da'awa musamman da'awa ta salafiya kuma musamman da'awa da malam albani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya saba gabatarwa a wannan makaranta da sauran wurare da wa'azozi da yake yana faɗi cewa dukkan karatuttuka da wa'azozi da da'awa da ake yi to fa yana yi ne daidai gwargwadon yadda zai iya ma'ana yana ɗauka daga cikin ayyuka wanda zai iya kamar yadda hadisi hadisin sahabi abdullahi dan amru dan as ya asalin tabbata da haka a cikin wato bukhari da muslim to mu ma muna faɗi kamar yadda malam albani yake faɗi wato dukkan karatuttuka da muke da wato wa'azozi da muke gabatarwa wallahi muna yi ne da gwargwadon abin da za mu iya ba mu iya yin abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya sani idan wannan gazawa ce to mun ɗauka sai dai muna ɗaukar abin da za mu iya ne kamar yadda annabi yake cewa mah'alaikum bima tufiquna wato ku ɗauka daga cikin ayyuka waɗanda za ku iya wannan na daga ciki ya kai ɗan uwa daga cikin dalilan da ta sa ba mu dawo mun ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka ba bayan azumi ma'ana akwai hidindimu na rayuwa akwai uzurori na rayuwa kuma akwai abubuwan da dole sai ka fita sai ka tashi ka nema ma kanka musamman idan kana so ka tare mutuncinka da mutuncin da'awarka kuma ka iya rike kalmominka ka faɗi abin da ka gamsu da shi ka yadda ka karanta ka yi imani da shi sai ka tashi ka nemi na kanka kuma sai ka tashi ka tsayu da kanka wannan na daga cikin abubuwan da ta sa gaskiya tsakani da Allah wallahi ba mu dawo mun ci gaba da karatuttuka ba jama'a muna nema ne jama'a mana mun tafi neman tuwo ne ina fata an fahimta idan wannan kaskanci ne to annabawa sun yi ma'ana annabawa sun yi sana'a don haka wannan jama'a na daga cikin dalili wanda yake dalilan da ta sa ba mu samu daman ci gaba da karatuttukan tafsiri a wannan wuri ba na daga cikin dalili na biyu jama'a Allah ya sani malam albani da ya kafa ko kuma ya ɗora harsashin waɗannan karatuttuka musamman karatun tafsiri ya ta karkare ya yi ma wannan karatu nashi mukaddimomi nau'i biyu mukaddima ta farko tana ɗauke da kasusuwa guda uku a da b da c mukaddima nau'i na biyu yana ɗauke da kaset tun daga na ɗaya har zuwa kaset na tara zuwa na asalin goma a cikin waɗannan mukaddimomi ya bayyana tsarin da zai bi gurin gabatar da tafsirin alkur'ani wanda bai taɓa gabatar da irin shi a zamanin rayuwar shi ba duk wanda ya san malam albani da karatuttukan da yake gabatarwa na tafsiran azumi ya san cewa ana ɗaukar wato sura ne da gwargwadon halin da mutane suke a ciki sai a kalli maudu'in sura sai a ɗauko ta sai a yi tafsirinta haka malam albani yake gabatar da tafsirai kafin yi mukaddimar wannan tafsiri da aka wato asalin ci gaba da yi a wannan makaranta na sani ya yi tafsirin suratun nur da wasu surori makamantan haka a cikin alkur'ani to amma da ya zo mukaddimar wannan tafsiri wanda ya yi shi a 2008 ma'ana kusan shekaru wato asalin shida zuwa shekaru bakwai kenan mukaddimar da ya fara gabatarwa a markazu salafiya a cikin wannan mukaddima ya yi bayani game da tsari da tafarki da manhaji da zai bi gurin karanta tafsirin alkur'ani ya yi bayani daga cikin waɗannan bayanan wanda ina fatan 'yan uwa su yi ƙoƙari su bibi waɗannan mukaddimomi za su fahimci abubuwan ma da zan faɗi ba a yanzu ina fatan yan uwa su je su bincika kuma su saurara daga cikin abubuwan da malam ya faɗi tafsirin alkur'ani ne za a yi tun daga wato asalin fatiha ma'ana tun daga ta'awuz har zuwa ƙarshen alkur'ani malam albani ya ce in allah ya raya mu to wannan kuma wani iko ne na allah allah bai nufi malam albani zai fita daga fassara suratul baqara ba ma Allah ya dauki rayuwar shi Allah ya gafarta mishi a ƙarƙashin haka malam yace zamu bi ne a hankali zamu bi manhajiya ta ahlus sunna salafiyya game da abin da ya shafi fassara alqur'ani mana ba za mu gaggawa ba zamu bi a hankali sannan daga cikin bayanan da yayi yake cewa da yake ba wani tafsiri ne kwaya ɗaya zan bi na rike na rika bibiya ina karantawa ‘yan uwa ɗaliban ilimi suna bi ba ya ce zan yi ƙoƙari ne na fassara alƙur'ani ma'ana tafsirin alƙur'ani baki ɗayan shi wato ba tafsirin da ake kira da tafsirul mawdu'i ba wato a ware ayoyin aƙida ko a ware ayoyin hukunce-hukunce ko kuma misalan alƙur'ani ko kuma rantsuwa ma'ana aqsamul qur'an ma'ana ba tafsirul mawdu'i malan zai yi ba tafsiri ne shamilun li jami'i jawanibihi ya ce a ƙarƙashin wannan za ka ji wata rana mun ɗauko littattafan fikihu muna karantawa don fassara wata ma'ana da wani hukunci da wata aya take ɗauke da shi za ka ji wata rana mun ɗauko littattafan hadifi wata rana za ka ji mun ɗauko littattafan lugha ma'ana za ka ji mun yawaita kawo waƙen larabawa a inda har ya tsaya ya yi bayanin cewa hukuncin waƙa hukuncin magana ce idan magana ya zanto an yi ta cikinta akwai muni to ita ma waka akwai wacce take da muni akwai wacce take ba ta da muni malam ya ce zai ɗauko tafsirin al-imam al-qurtubi game da abin da ya shafi fikihu sannan game da wasu matsaloli ya ce zai dubi wasu littattafai waɗanda suka yi bayanin wannan gaba da ake fassarawa za a ɗauko za a bi a hankali za a karanta ɗaliban ilimi suna bi wannan kenan yana so ya buƙatar da mu cewa matuƙar muna so mu riƙe manhajiya da malam albani ya gina wannan karatun na tafsiri a kai to tsakani da allah jama'a yana da buƙatar bincike ƙwarai da gaske idan malami bijimin malami masanin ilimin tafsiri da ƙur'ani da hadisi da fiqhu da lughal arabiya da manhajiya ta da'awa irin malam albani yana ta karkarewa a lokuta irin na azumi da lokuta na karatuttuka ya zage ya yi bincike kafin ya zo ya yi tafsiri da kake tunani game da ni da waɗanda suke makamantana ma'ana min babi aula wa ahara lallai ne sai mun tsaya mun yi bincike alhamdulillah malam albani allah ya gafarta mushi ya karantar da ilimi kuma ya karantar da usul na ilimi kuma ya aje kayan aiki ma'ana littattafai na bincike sannan ya gina makaranta ya rage babban abin da ya rage wa ɗaliban ilimi shine su tsaya su yi bincike a garin wannan binciken ne jama'a har Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da ikon Allah da iyawar shi muka iya gabatar da tafsiran azumi a lokacin jama'a Allah ya sani mun aje komi ne ba mu yin komi mun zauna ne dukkan abubuwan da ake da bukata waɗanda za mu iya bincikawa su ne muke bincikawa muke zuwa muna karanta ma jama'a kuma wannan jama'a amana ce ta ilimi wannan kenan yana da bukatar samar da ɗakin karatu natsatsen ɗakin karatu wannan yana da bukatan shirya kayan karatu sannan wannan yana da buƙatar samar da lokacin nazarin karatun wanda sai an zauna an yi sannan za a gabatarwa da jama'a wannan ita ce hanya ƙwaya ɗaya tilo jama'a da za a iya riƙe manhajin da malam ya ɗauko karatuttukan shi a kai tsakani da Allah shi ne sai an yi bincike sannan sai an tattali kayan karatu da kayan nazari sannan sai an samar da lokacin nazari da yanayi kyakkyawa wanda in dai har mutane za su iya adalci dole sai waɗannan sun samu jama'a to amma tsakani da Allah jama'a ɗakin karatunmu gaskiya jama'a ba a shirye yake ba ma'ana littattafan da suka kamata a shirya su a sannafa su a samar da kyakkyawan yanayin da ɗalibi zai iya shiga ya iya bincike tsakani da Allah jama'a ɗakin karatunmu ba a haka yake ba ku yi haƙuri jama'a wannan maganar dole ne mu yi ta saboda tarihin kanmu muke yi jama'a wata rana za a ce me yasa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wani bai yi karatu ba wata rana sai an yi wannan binciken kuma ana da buƙatar waɗannan bayanan idan kuma ba mu yi su ba har yanzu zargi ba zai soka a kanmu ba ba muna yi ba ne don a sauke zargi amma dai jama'a ba a samar da wato natsatsen wuri wanda zai ba da dama a iya bincike na a zo a yi waɗannan karatuttukan ba jama'a wannan na daga cikin dalilin da ta samu ka ɗage karatunmu ma'ana da mu zo mu yi karatun da mu mun san bai wakiltar da'awarmu a cikashe da hira da labari da tarihi wanda idan aka gwada yanayin da'awar da manhajiyar karatun za ka ga wannan yayi nan wannan yayi nan tsakani da Allah da mai irin wannan gwanda mu ɗage karatuttuka jama'a wannan shi ne manhajinmu ina fata jama'a mun fahimta don haka ina faɗin ma'ana wasu uzurori ne tsakani da Allah waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗi bincikawa muke alhamdulillah a lokutan karatuttuka na azumi mun yi ƙoƙarin samar da natsatsen yanayi da wuri da kuma iya shirya littattafan don shi ma wani abu ne na musamman littattafan tafsiri mun ware su daban nau'i nau'i iri iri tafsirai na ahlus sunna mun ware su tafsirai na 'yan bid'a mun ware su tafsiran 'yan shi'a tafsiran 'yan ɗariƙa to sa'annan a cikin tafsiran ahlus sunna sai muka kalli wato tafsiran wato ayatul ahkam da tafsiran ayatul aqida da wasu tafasir na tafsirin mawdu'i muka bi muka ware muka sannafa muka tsara su da muka lura da ayoyin da za mu ci gaba da karantawa ayoyi ne da suke ɗauke da bayani game da hukunce-hukunce sai muka tattali littattafai waɗanda ke ɗauke da bayanin hukunce-hukunce na fikihu na mazahib da fikihun hadisi da sharhin hadisi irin su fatihul bari da sharhin sahihu muslim da sharhin sunan na abi dawud muka shirya muka ware su sannan littattafan da suke da alaƙa da tafassara ayoyin aƙida ma'ana littattafan da suka shafi bayanin aqida da usulul aqida da aqidoji na yan bid'a su ma muka ware su muka tsara su littattafan lugha muka tsara su sa'annan littattafan da suka shafi tarihi da mustalahu tarih su ma muka tsara su muka ware su to amma bayan karkare karatun azumi waɗannan littattafan sun ƙara wato shiga cikin hayaniyar littattafan makaranta ta yadda ba za ka iya cewa in kana da bukatan wata matsala a wani littafi kai tsaye za ka iya miƙa hannu ka ɗauko ba illa bi shikil anfus sai ka wahala sai ka duba can sai ka bincika nan in ka gano littafin da ƙyar ka ajiye to kan ka dawo wani ya canza mushi guri masu lura da library duk sun san wannan to tsakani da Allah ba mu ma da'awar mu adalci ba a cikin irin wannan mu ɗauko tafsiri tafsirin alkur'ani jama'a in dai ba ana so mu koma muna tafsiri ba ne a bisa yadda aka saba jin tafsiran suwana da suwani ma'ana lazumin da'awar mu ya hukunta dole mu tsaya mu shirya wa da'awar mu shirya wa karatun sannan mu samar da kyakkyawan yanayi na nazari da bincike wanda har ina iya tuna wata magana da malam albani yake yake cewa tafsirin azumi idan ya zo babban malami irin malam abubakar mahmudu gumi to rufe karatuttuka yake tafsiran alkur'ani gaba ɗaya sai ya sauko da su kan kantar shi mana a cikin watan ramadana a cikin waɗannan tafsiran zai yi ta dabdala yana nazari malami jama'a irin malam abubakar gumi wanda har ya rubuta tafsiri wanda in ya so da ka zai iya tafsirin da ya rubuta to amma nazari yake bincike yake yi shi yasa har yanzu in aka danna karatun shi jama'a sai ka ji har yanzu kana da bukata saboda Allah ya zuba albarka a cikin shi haka karatuttuka na malaminmu malam albani Allah ya gafarta mushi idan aka danna kana ji sai ka ji kamar matsala kaza da ta faru ya yi karatu a kan ta ɗazu-ɗazun nan amma fa shekara guda da watanni da kasantuwar shi a ƙarƙashin kabari Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye jama'a na daga cikin waɗannan wato hanzari da nake gabatarwa mana rashin samar da cikakken yanayi na tsatse na iya bincike don gabatar da waɗannan karatuttuka na tafsiri jama'a na daga cikin waɗannan azar da nake fatan ‘yan uwa da Allah za su ji kuma kasusuwa za su ɗauka rashin cikakken lokacin nazari wannan ya taimaka gurin rashin ci gaba da waɗannan karatuttuka waɗannan jama'a kaɗan ne daga cikin azar waɗanda nake gabatarwa wanda waɗannan rashin waɗannan bayanan ya jawo wane ya ce kaza wane ya ce kaza wance ta ce kaza to wane ko ya gudu ne to wane ko ya ji tsoro ne to ko an mishi asiri ne Allah ya sa kun fahimta wallahi duk an faɗi waɗannan abubuwan saboda rashin dawowa da ci gaba da waɗannan karatuttukan kuma an faɗi ma wanda ya kafa wannan wurin a sa'ad da ya tafi aka ce an mushi kuciya kuma ta tashi ta tafi da nisa don haka kuma daina ɓata lokaci ba zai dawo ba to kaga waɗannan suna da buƙatar gaskiya jama'a sai an yi waɗannan bayanan kasusuwa sun ɗauka saboda tarihin kanmu muke yi jama'a ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace muna fatan insha Allahu ta'ala karatuttuka na tafsiri za su dawo ko kuma in ce ma sun dawo daga wannan makon insha Allahu ta'ala to sai dai karatuttukan azumi da izinin Allah don haka ta ta bakin waɗancan 'yan siyasan mana tafsiri daram dam dam kenan ina fata mun fahimta mana insha Allah to zamu dawo mu ci gaba da waɗannan karatuttuka saboda mun yi kokari da izinin Allah duk wata matsala da muke fatan ta bijiro ta sabbabar da rashin ci gaba da waɗannan karatuttuka to muna fata insha Allah ta'ala mun ɗaukan mata matakin da za mu iya ɗauka da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki kai mana jagoranci jama'a idan ba ku manta ba a karatuttuka da tafsiri da muka gabatar a nan da azumi mun tashi daga daidai aya ta ɗari biyu da talatin da uku wanda a cikin azumi muka yi tafsirin tun daga aya ta ɗari biyu da talatin da uku zuwa aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai ma'ana mun fassara kimanin ayoyi talatin da hudu kenan kaga mun ɗiba da yawa kenan jama'a ma'ana mun fassara ayoyi da yawa duk da wasu na ƙorafi cewa waɗannan bayanan sun cika yawa me yasa ba a yin sauri a yi marmaza a gama suratul bakara a afka cikin ali imrana ita ma a yi ta shaf shaf haka a wuce ina ba su uzuri tsakani da allah ba su san manhajiya ta da'awa da kuma manhajin da Malam Albani ya ɗora waɗannan karatuttuka na tafsiri a kai ba ni gani nake ma na yi sauri, karatun ya yi gaggawa, jama'a aya talatin da hudu, ayoyi talatin da hudu, ai karatun ya yi sauri. Ina fata jama'a mun fahimta, Allah maɗaukacin sarki ka samu dace, jama'a muna nan akan wannan tsari. da malam albani yake a kai wurin fassara ayoyin alkur'ani ma'ana fassara alkur'ani da ƙur'ani da sunna an fahimta ma'ana fassara alkur'ani da alkur'ani da sunna wato a ɗauko ƙur'ani da sunna a fassara alkur'ani da su ba wai fassara alkur'ani da alkur'ani da kuma fassara alkur'ani da sunna ba Ƙur'ani da sunna a ɗauke su su fassara alƙur'ani don alƙur'ani ɗin da sunna gurin ƙarfin hujja to ɗaya suke wani bai fi wani ba amma gurin falala ne alƙur'ani yake sama da sunna saboda shi maganar Allah ne ina fata mun fahimta to sa'an nan fassara alƙur'ani da maganganu da ayyuka da fatawoyi da aka samo daga sahabbai in ba a samu haka ba sai a ƙetara zuwa ga fassara alƙur'ani da maganganun tabi'ai da ayyukansu ma'ana fassarar alƙur'ani da alƙur'ani da sunna marfu'iya ingantatta ko kuma fassara alƙur'ani bi riwayatin mawqufa wal maqtu'a ina fata mun fahimta to sa'annan sai fassara alƙur'ani a bisa ƙa'ida ta lughal arabiyya matuƙar wannan bai ci karo da abin da ya tabbata a cikin ƙur'anin ba kuma bai ci karo da abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu Allah ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka sanya albarka a cikin wannan makaranta sannan karatuttuka da muke muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka sanya albarka a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace mun kwana a aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai za mu tashi aya ta ɗari biyu da sittin da takwas a suratul bakara to amma za mu maimaito daga aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai ɗin faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu an fi ƙumin tsayyibati ma ka sabutun. Malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد
Allah maɗaukakin sarki ya ce, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد إذا داما جماعة بكمان تابا سورة البقرة مكي تفسيري أتكنتا suratul baqara sura ce wacce take madaniya ma'ana sura ce da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina ma'ana tana daga cikin surori da suka sauka da farko farko bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madina tana dauke da bayani game da abin da ya shafi ibada da aqaid da tauhidi da hukunce-hukunce da manhaji da tarihi da sauran abubuwa makamantan waɗannan bayan mun gama karatu a cikin waɗancan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake kwaɗaitar da musulmi da yin sadaka da kuma rashin yin gori ga waɗanda suka yi wa sadaka ko alkhairi Allah maɗaukakin sarki sai biyo baya da wannan aya Allah ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ya ku waɗanda suka yi imani, an fi ku ku ciyar min tsayyibati ma kasabtum daga daɗaɗen abubuwa da kuka tsururuta da hannayenku, ma'ana sana'o'i da kasuwanci da neman kuɗi da kuke na halal. to ku ɗiba daga wannan dukiya ku bayar ku ciyar malamai waɗanda suke masana tafsiri suka ce wannan ayar tana nufin zakka ne ayar umarni take yi ku fitar da zakka daga dukiyoyin da kuka samar sahabi abdullahi ɗan abbas aka ruwaito daga gare shi yake cewa amarahum bil infaq Allah ya umarce su da ciyarwa wannan ciyarwa ta wajibi ko ko ciyarwa ta sadaka min tayyibati ma razaqahum daga cikin abubuwa waɗanda suke masu tsarki na daga abin da Allah ya azurta su da shi min al'amwalin latik ta sabuha na daga dukiya wacce suka yi sana'a suka yi kasuwanci suka same ta. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wato, allazi mimma akhrajna lakum min al'ardi, ma'ana can dukiya da kuka yi kasuwanci, kuka yi sana'a, kuka samu, sannan Allah ya ce, wa mimma akhrajna lakum min al'ardi, kuma ku ɗiba, ku bayar da zakka, ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa na noma da kuke yi noman hatsi noman kayan marmari ko kuma tsirrai da muka fitar muku a cikin ƙasa malamai suka ce ko kuma ma'adinai waɗanda kuka haƙo su a cikin ƙasa gold ma'ana zinare ko azurfa ko kuma wani kayan ƙarau ko kuma man fetur ina fata mun fahimta dan malamai suka ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardi akwai kayan marmari as-simar akwai kayan hatsi az-zuru' sannan akwai al-ma'adinu ma'ana ma'adinai da ake haƙowa ko ƙwaranda ce ko wani gol ne ko wani zinare ne ko man fetur ko gas ko ma menene ma'ana ku ɗiba ku ciyar ku bayar da zakka daga abin da muka fitar muku a cikin ƙasa. Jama'a kun fahimta? A daidai wannan gaba ne malamai suka ce, wannan gaba tana karantar da lallai duk abin da ƙasa ta fitar to dole akwai zakka a cikin shi. Wannan abin kayan marmari ne, tumatiri ne ka noma, kabeji ne, karas ne ko latas ne, ko ma me ka noma matuƙar ƙasa ce ta fitar maka da shi to akwai zakka a cikin shi wannan abun kai ka shayar da shi ruwa ko ku a sama ce ta shayar da shi wasu malamai haka suka faɗi kamar malaman mazhabar al'imamu abu hanifa ina fata mun fahimta amma malamai suka ce abin da yake daidai dukkan abin da aka noma wanda mutane suka riƙa a matsayin abinci da suke mu'amala da shi yau da kullum ma'ana kutul baladi kenan to wannan shi za a fitarwa da zakka kuma shi ma ɗin sai in ya zamto wato asalin ya kai hamsatu ausukin wato wusuki guda biyar saboda hadisin da annabi ya ce laisa fi ma duna hamsati ausukin sadaka babu zakka shine ma'anan sadaka babu zakka cikin abin da aka noma ƙasa da ausuki biyar ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta yammamul khabisa minhu kada ku nufaci alkhabisa wato dukiyar da take wacce take wato mummuna ko lalatacciya ko kuma dukiyar da ba ta halal ba ita ce alkhabisa ɗin kada ku nufi dukiyarku wacce take lalatatta wacce take ba ta halal ba, kun niface ta kuɗi ba, tun fi kuna kuɗi ba kuna ciyarwa daga wannan dukiyar, mana kada ku ɗibi lalatacce daga cikin dukiyarku, mana ka yi noma, wani guri an samu ƙamfar ruwa, don haka amfanin gona bai yi kyau ba, wani guri kuma ya yi kyau, to kada ka ɗebi wurin da bai kyau ba ka bayar, mai kyan kuma ka kai wato sto ɗinka ka sa a kai maka sto kada kai haka jama'a kun fahimta ma'ana kada ka nemi lalatacce kada ka ɗebi gurɓatacce ka ɗiba ka bayar zakka ko ka bayar sadaka ina fata an fahimta malamai suka ce ai kada ku nufaci lalatattu daga dukiyarku wasu suka ce a kada ku nufaci dukiyarku ta haramun ku ɗiba kuna ciyarwa a'a ku ɗebi mai kyau kuma ku nemi halal ku ɗiba ku bayar da zakka ku yi sadaka a cikinta tunfiquna minhu ku rika ɗiba kuna bayarwa mana kada ku ɗebi lalatatta ku ɗiba kuna ciyarwa walastum bi akhidhihi waɗanda idan aka ɗauko wannan lalataccen da ka bayar ka ciyar aka baka kai ɗinnan ba za ka karɓa ba illa an tuhumi fihi sai kai kane kana rintsa ido ma'ana kana karba a bisa barura ina fata an fahimta ma'ana sai in ka buƙatu ka ji yunwa kamar za ta kashe ka to sai a ce ga ka ɗau kai ma ka karba ka ci ma'ana kada ka ɗebo ɗan da gwada gwada aka yi ci aka rage a gidanka ka ɗebo mai kyau wanda za ka ci wannan kwannan da safe shayin nan mai kauri dankalin turawan nan wanda aka tattalan maka to ɗiba daga cikin shi ka bayar ina fata mun fahimta wato kada sai an gama ci yara sun yi wasa wannan ya taufa miyau wancan majina ta ɗiga kudaje sun bi sai ka ce to a ɗiba a ba su wani Allah ya ce kada ku yi haka wala wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirihi ku kanku in an ba ku ba za ku karba ba illa an tughmidu fihi sai dai fa ku ne kuna rintsa ido ma'ana kana karba kana kawar da kai ma'ana alala rura ina fata an gane Allah ya ce wa'alamu ku sani ya ku bayin Allah annallaha ghaniyun hamid lalle Allah mawadaci ne ma'ana da ya ce ku ɗiba ku ciyar ku ɗiba ku bayar kada ka ɗauka bukata ce ta sa Allah ya ce ka ɗiba ka bayar Allah bai da bukatar dukiyarka in ka ciyar amfaninta kanka zai koma sakamakonta kai za ka gani a lahira Allah gani ne hamidun kuma Allah shi ne wanda bayi suke godewa wannan jama'a ita ce aya ta ɗari biyu da sittin da bakwai a cikin suratul bakara al'imamu tirmidhi jama'a ya ruwaici hadisi a cikin kitabu tafsir a lamban hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da tara daga sahabi barra'u ɗan azibin Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mushi yarda ƙarƙashin faɗin Allah wala ta yammamul khabitha minhu sahabi barra'u ɗan azib ya ce nazalat fina ma'ashar al'ansari wannan ayar a kanmu ta sauka mu mutanen madina banda wasu ina fata an fahimta barra'u ya ce kunna ashabu nakhlin mu dinnan mun kasance manoma dabino ne ma'ana muna noman dabino daga cikin arzikinmu mu mutanen madina sahabi barra'u ya ce fakanar rajulu ya ati min nakhlihi ala qadirin kasaratihi wa killatihi yace ɗaya daga cikinmu idan yayi noma sai ya ɗebo daga abin da ya noma na dabino kaɗan ne ko mai yawa sahabin yace sai kaga ɗayanmu ya ɗauko dodo guda na dabino sai ya zo sai ya rataya ya rataye shi a masallaci amma fa in ya tashi ɗaukowa sai ya zaɓi ina ne ya fara riɓewa ina ne ya fara lalacewa jama'a kun gane sai ya yanko daidai wurin sai ya ɗauko sai ya aje a masallaci to sannan sahabbai kuma waɗanda ke zaune ga yunwa ga tilawa ƙur'ani ba abinci to sai kaga sun zo suna ɗiba suna ci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lura da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar Allah ya ce, Wala tayammamul khabisa minhu, kada ku nufaci lalatattu daga dukiyoyinku, ku ɗiba kuna ciyarwa, ka ɗebo mai kyan ka bayar, ina fata mun fahimta. Sahabi Barra'u ɗan Azib ya ce, Tun sa'ad da wannan ayar ta sauka, fakunna ba'a da zalika ya ati ahaduna bi salihi ma indahu. don haka kowanne daga cikinmu sai ya zaɓi mai kyau ma'ana aya ta yi aiki kenan sai ya zaɓi lafiyayye daga dukiyar shi sai ya ɗebo in hatsi ne sai ya ɗebo sai ya zo sai ya aje a masallaci ma'ana ‘yan uwan shi musulmi su ci abin da shi ma ya ci a gida ina fata mun fahimta to kun ji wannan wato dalilin saukar wannan gaba a cikin wannan aya ko da yake wannan aya ko kuma wannan gaba tana da dalilin sauka malamai suka ce ba daidai ba ne a takure hukuncinta akan ma'ashar al'ansari ina fata mun fahimta a bisa ƙa'ida ta al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ka ji dalilin saukar ayar to yanzu nan idan aka samu wani ya ɗiba daga lalatacciyar dukiyar shi ya yi sadaka shin ayar da shi take ko ba da shi take ba da shi take ba za a takure hukuncin a kan su barra'u ɗan azib da sauran mutanen madina ba jama'a kuna fahimta da kyau wannan na daga cikin hikima ta alkur'ani saboda alkur'ani ya sauka ne don ya gyara na farko ya gyara na ƙarshe ina fata an fahimta idan ba ku manta ba dai da muka gama fassara wannan aya muka ce a cikin wannan aya akwai darussa da za mu amfana da su kamar haka a cikin ayar akwai al'amru bil infaqi min atyabil amwali wa ajwadihi wa anfasihi a cikin wannan aya akwai umarni da Allah ya yi wa muminai masu imani da su ɗiba daga dukiyarsu mafi kyau mafi daɗi a hannunsu su ɗiba su ciyar ina fata an gane dukiyarsu mafi kyau mafi tsada mafi daɗi ina fata an gane tufafi ne ya kama to ka samu rigarka da kake so ka ɗauka ka bayar in hula za ka bayar in takalmi za ka bayar in wani abu ne na ci ko wani abu ne na sawa ko na zama to ka ɗauki wanda yake mafi kyau ne ka bayar kada ka ɗauka daga wanda yake lalatacce na biyu daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin wannan aya annahyu anit tasadduq bi rudhalatil mal wannan aya ta hana musulmi ta kwaɓi musulmi kada su ɗiba daga lalatattar dukiyarsu su bayar su ɗiba daga mai kyau ta halal ingantatta saboda Allah maɗaukacin sarki mai tsarki ne kuma baya karɓar ayyuka sai mai tsarki ina fata an gane kuma kaga wannan yayi daidai da faɗin Allah da ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kuma na san ƴan uwa ɗaliban ilimi hadisin nan na Abu Talha al-Ansari hadisin Biruha hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin aswatu al-Jami'u sahih a cikin kitabu zaka da ya ji wannan aya ta sauka sai ya ɗauki wannan gona tashi da ya mallaka ita kadai gonar da ya fi so sai ya ɗauka ya bayar to haka kai ma musulmi ya kamata kada ka ɗauko rigarka ta hohi ta yi faci duk ta koɗe ta yage ka ɗauka ka bayar a ka samu mai kyau kana santa to ka ɗauka ka bayar ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a aya ta ɗari biyu da sittin da takwas Allah maɗaukakin sarki ya ce الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
yake waccan aya da ta gabata jama'a umarni Allah yake da ciyarwa ko so da dama kuma ita rai to tana da alaka ne da abin da ta mallaka take da shi sai ka ji rowa wani lokaci ya shiga cikin ranka sai ka ga ganin kyashi ga dukiyar ka tara ka ɗiba ka bayar ka taimaki addinin Allah ka yi sadaka ka taimaki bayin Allah sai ka ji kana kyashi to me ke haifar da wannan kyashin rowa wani sababi ke jawo ta Allah madaukakin sarki ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shi dai shaydan shine yake tsoratar da ku talauci a sa'ad da ka ɗebi dukiya zaka bayar sai shaidan ya zo a cikin ranka ya rika riya maka idan ka ɗiba ka bayar ai zaka bukatu zuwa gare ta wannan aiwatarin zai maka amfani da haka kada ka bayar jama'a kun fahimta ya idukumul faqara shay ash-shaytanu ya idukumul faqara shaidan ne yake tsoratar da ku talauci malamai suka ce ayyu khawwifukumul faqara shi ke tsoratar da ku talauci litunfiqu ma bi aidikum litumsiku ma bi aidikum manufar shaidan ita ce don ku rike abin da ke hannunku kada ku bayar kada ku bi umarnin Allah na ɗiba daga dukiya a ciyar jama'a kuna fahimta da kyau wa ya'murukum bil fahsha kuma shi ke umurtar ku da yin rowa shedan shi ke sa maka ganin kyashi ina fata an fahimta alfahsha'u ita ce rowa jama'a ma'ana ɗaya ce daga cikin wato ma'anoni da alfahsha'u take zuwa a ƙarƙashin su alfahsha'u takan zo da ma'ana ta zina Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan alfahsha'u ana nufin luwaɗi a wani guri Allah maɗaukakin sarki ce a innakum lata'atunar rijala wa taqta'una sabila afwan kafin wannan ayar a cikin suratul ankabut Allah yana bada labarin annabi Lut wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'atunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamina lubu yake wa mutanen shi wa'azi yake cewa ya ku mutane na yanzu nan za ku rika zakkewa alfasha mecece alfasha anan ita ce luwaɗi ma'ana alfasha takan zo da ma'ana ta zina kuma takan zo da ma'ana ta luwaɗi saboda innakum lata'atuna alfahishata yanzu za ku rika aikata alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina alfashar da wani cikin halittun Allah bai rigaye ku akan aikata ta ba mana ko kuka fara kirkirar ta a duniya Allah sai ce innakum lata'atuna rijala kaji alfashar kenan kuna zakkewa maza ta dubura kuna luwadi da su to sannan alfasha ita ce rowa kama fi hadhihi al-aya ina fata an fahimta ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaidan shi ke tsoratar da ku talauci wa ya amurkum kuma ya rika umurtar ku bil fahsha'i da yin rowa da kin diba daga dukiyar ka kaciyar ka bayar ka taimaki addini ina fata an fahimta yanzu ka ji ɗabi'u guda biyu ya idukumul faqara ya amurkum bil fahsha kaga ɗabi'un da shaidan ke gadarwa marowata a cikin zukatansu Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi wasu ɗabi'u wasu siffofi muƙabilin waɗancan siffofin na shaidan Allah ya ce wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi kuwa Allah alƙawari yake muku na gafara idan kun ɗiba kun ciyar daga dukiyarku. wa fadlan da kuma ƙari wato idan ka ɗiba to Allah zai ƙara daga dukiyar da ka ɗiba ka bayar ma'ana dukiyarka ba za ta naƙasa ba ɗiba da ciyarwa da taimakon addini ba zai taɓa wato naƙasa ko ya tawaye dukiyarka ba ina fata an fahimta jama'a cancan giya yi talauci jama'a ɗiba da yake yana taimakon addini jama'a ya yi sa ya yi talauci don haka ɗiba da ciyar da addini gaba jama'a bai talauta dukiya bai talauta ka bai tsiyata ka bai rage maka daga dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya baka hasali ma idan ka ɗiba ka bayar to Allah zai mayar maka wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifuhu a cikin hadisi annabi ya ce akwai mala'iku biyu a duk sa'ad da aka wayi gari annabi ya ce ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa babu wata rana da bayi za su wayi gari face sai Allah ya saukar da mala'iku biyu ɗaya yana cewa Allah mai ciyarwa mai ɗiba ya bayar Allah a mayar mushi. Ɗayan mala'ikan na cewa wanda ya riƙe, ya ƙi bayarwa, ya ƙi fitar da zakka, ya ƙi sadaka, ya ƙi taimakon musulmi da bayin Allah, Allah a ba shi asara shi ne talafan. Haka za su yi ta yi. Wannan na nuni akan ɗiba da za ka yi daga dukiyarka ka bayar ba zai tawaya ta ba. kuma ba zai sa kai talauci ba alkawari ne Allah ya yi maka na in ka ɗiba ka bayar zai gafarta maka wallahu ya idukum maghfiratan minhu Allah shi kuwa alkawarin gafara yake muku minhu daga gare shi wa fabla da kuma ƙari a cikin dukiyoyinku Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah maɗaukacin sarki mai yalwa ne a cikin arzikin shi in ya ɗiba ya bayar to baya na ƙasa baya tawaya alimun kuma Allah masani ne ga masu ɗiba daga dukiyarsu suna ciyarwa ya san abin da suka yi kuma zai ba su sakamako daidai da irin aikinsu alimamu tirmidhi jama'a ya ruwaici hadisi da alimamu ibnu abi hatim da ibnu jarini tabari a cikin littattafansu tirmidhi a lamban hadisi ta dubu biyu da ɗari tara da tamanin da takwas hadisi hassan daga sahabi abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya ce, Inna lishaitani lammatun bi kalbibni Adama. Lallai shaiɗan yana da wata fusga ko wata shafa da yake wa zuciyar ɗan Adam. Walil malaki lammatun sannan mala'ika shi ma yana da wata shafa ko kuma wani umarni ko kuma wata fusga da yake wa zuciyar ɗan adam kenan lishaifani lammatun walil malaki lammatun jama'a kun fahimta annabi ya ce falammatu shaifani amma kaga fusgan nan ta shaidan da ke wa ɗan adam a zuciyar shi wannan shafa ta shaidan i'adun bi sharri alkawari yake mishi da sharri ina ma'anan sharri shine shaidan zai zo ya tariya maka miyagun al'amura a ranka sai ka ji kaza a ranka kamar kai kaza wanda da za ka furta da babban al'amari ne ina fata mun fahimta to kai kokari ka danne idan kai musulmi ne idan kai nagari ne kai mumini ne ka danne sadda shaidan yake riya maka ka aikata kaza to ka ce kaza to ayi kaza mana na sharri to ka yi ƙoƙari ka danne ka cije ka daure kada ka bari ya bayyana a bakinka balle a ayyukanka idan kai haka to akwai alamar nagarta tattare da kai haka hadisi ya tabbata jama'a wasu sahabbai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna lanajidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi ya ce mukan ji wani tunani a ranmu tunanin da ɗayanmu yana jin nauyi bakin shi ya iya furtawa ai kai ma kana ji sai ka ji dama a yi bala'i ko kuwa dama a yi kaza dama kaza ya faru sai ka ji abubuwa da shaidan ke koro maka a cikin zuciya ita ce lammatu ne jama'a annabi a cikin wancan hadisi ya ce kun ji haka a ranku suka ce iya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce za ka sarihul imani wannan yana nuni akan tsantsar imani wato ka ji sharri ka iya danne shi an gane jama'a baka bari bakinka ya furta ba balle gaɓoɓinka su tashi su yi aiki to wannan alama ce ta imani ina fata mun fahimta wani idan ya ji sai ka ji ya yi ihu ya yi tsalle ya yi ashar wani sai kaga ya jawo wani barandami ko wata gariyo haka ko wani kansakali sai kaga mugun aiki ya faru sai kaji an kashe wani sai kaji hanjin wane ya fito sai kaji wane na asibiti to kaga kai sai ka iya dannewa shine annabi ya ce zaka sarihul imani jama'a kun fahimta da kyau dan haka annabi ya ce falammatu shaitani i'adun bisharri shafar nan ta shaidan da ke wa ɗan adam fusgar nan ita ce alkawari da shaidan zai tawa ɗan adam alkawari na ayyukan sharri to kayi kaza a ƙulla wa wani a yi ma wani to a yi kaza wa takzibun bil wa'adi sannan alkawarin shaidan wato a yake da suna shafan shaidan fusgar shaidan ita ce ƙaryata alkawari da Allah ya yi wa masu imani na in sun ɗiba sun ciyar to Allah zai mayar musu da sakamako na alkhairi kun fahimci alwa'adu din alwa'adu alkawari na alheri alkawari na rahama alkawari na aljanna alkawari na ɗaukaka da shiga aljanna salin alin a lahira alwa'idu kuma akasin haka ina fata an gane to shedan sai ya zo ya riƙa riya maka a rai kai alkawarin da ƙur'ani yake ma ƙarya ne ina ake wani aljanna ana ta cewa za a je lahira ina lahirar take shekara nawa har yanzu ba a tafi lahirar ba kai ƙarya ne ci gaba da harkokinka kawai daga duniya sai kaduna to shedan ne wannan jama'a ina fata mun fahimta eh shedan ne wannan i'adun bisharri wa takdhibun bil wa'di annabi yace walammatul malaki wannan fusga wannan tunani wato wannan shafa ta mala'ika da ke wa bayi i'adun bil khairi saka musu tunani na alkhairi yake yi wa tasdiqun bil wa'di da kuma gazgata alkawari da Allah ke wa bayin Allah ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi yana ƙara bayyana mana ashe na daga cikin lammatu shaytani shine tsoratar da bayi da yake da talauci jama'a kun fahimci alaƙar hadisin nan da wannan ayar ma'ana duk sa'ad da ka ɗiba za ka ciyar shaidan sai ya zo sai ya taɓa ka sai shaidan ya saka maka wani tunani idan ka ɗiba za ka bukata to ka aje wannan mana zai ma amfani sai ka ga ka riƙe ba za ka bayar ba ina fata an fahimta to kaji wannan wannan wannan ta sa malamai suka ce fal malak wa shaytani ya ta'aqabani ala al qalbi ta'aqubal layli wan nahari kenan shaidan da mala'ika to haka suke kai dawo ga zuciyar ɗan adam kamar yadda dare kan riski rana rana ta riski asalin dare ina fata an fahimta wani lokaci wane ya ji yayi rowa wani lokaci kuma ka ji ka cire ka bayar to kenan in kaga kana cirewa kana bayarwa to ka karkata ga lammatul malaki kenan idan ko ka ƙi bayarwa to ka sani akwai shafar shaidan tattare da kai kana da buƙatar jin wasu ayoyi a yi maka wa'azi da wasu hadisai a faɗa maka falalar ciyarwa mana malamai masu wa'azi su yi maka rukuya kenan ina fata an fahimta mana kana da buƙatar rukuyar malamai masu wa'azi ina fata an fahimta Allah maɗaukacin sarki ka samu dace Allah maɗaukacin sarki daga ƙarshe ce wallahu wasi'un alimun Allah dukiyar shi arzikin Allah mai faɗi ne ko kuma idan Allah ya tashi mayar maka da abin da ka ciyar to zai yalwata maka cikin dukiyarka ka ciyar Allah sai yalwata maka alimun kuma Allah masani ne game da abin da bayi suke aikatawa na alkhairi da na sharri don yi musu sakamako a kai Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace a ayar gaba Allah ya ce yi util hikmata man ya sha'u
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
Allah maɗaukacin sarki ya ce yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab yu'til hikmata man yasha'u Allah na ba da hikimar shi ga wanda ya so Allah na ba da hikima ga wanda ya so yu'til hikmata man yasha'u Allah na ba da hikima ga wanda ya so za mu zo mu ji mecece ma'anar hikima jama'a menene ma'anar hikima da me da me malamai suka fassara hikima da shi Allah ya ce wa man yu'tal hikma duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi hikima faqad utiya khairan kasira haƙiƙa an bashi alheri be yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu wa'azantuwa, babu masu gargaduwa, babu masu jin wa'azi su ɗauka su aiki da shi, illa ulul albabi sai ma'abota hankula ma'ana in aka yi ma wa'azi baka ji ba to akwai matsala a binciki tunaninka da hankalinka Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama'a kamar yadda na gabatar a ɗazu na daga cikin tsarin da malam ya bi don tsora wannan tafsiri na alkur'ani a kai shine ayoyin da suke da bayani wato suke ɗauke suke da buƙatar bayani na hukunce-hukunce to malam yakan jingina ne da tafsirin al'imamul ƙurɓabi wato littafin aljami'u li ahkamil ƙur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min sunnati wa ayil ƙur'ani ina fata mun fahimta don haka zan so na karanto maganganu da riwayoyi da aka samo daga malamai game da fassara mecece ma'anar alhikmatu sai dai gashi ina ganin kamar alamar lokaci yayi gashi a cikin mujalladi na hudu ko ma'ana juz'i na hudu gashi shafi na ɗari uku da hamsin da shida shafi na ɗari uku da hamsin da shida malam ya ce ƙauluhu ta'ala yu'til hikmata man yasha faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce yu'til hikmata man yasha'u Allah na ba da hikima ga wanda ya so al-imam al-qurtubi ya ce ay yu'tiha liman yasha'u min ibadihi Allah na ba da ita hikima ga wanda ya so ya zaɓa daga cikin bayin shi yu'tiha yu'til hikmata Allah na ba da hikima man ya sha'u ga wanda ya so kaga yu'ti da ma'ana ta yu'tiha ina fata an fahimta ma'ana fi'ili ne wanda yake muta'addi ila maf'ulaini ina fata an fahimta ma'ana muta'addin ila maf'ulaini ko maf'ulin farko shine al-hikmata haka ne maf'uli na biyu fa jama'a yu'til hikmata man yasha'u Allah na ba da hikima ga wanda ya so yu'ti al hikmata man yasha'u Allah na ba da hikima ga wanda ya so ina maf'uli na biyu jama'a maf'uli na biyu man man haka ne jama'a kaga alhikmata shine maf'ulul awwal ko man yasha'u sai zama man ismu mawsulin ismu mawsulin bi ma'ana allazi ko allazina ma'ana dama yana daga cikin mawsulul mushtarik ko mushtarak ina fata mun fahimta ma'ana man yana daga cikin al-asma'ul mawsula waɗanda sukan zo da ma'ana ta allazi ko allazina ko allazani ko kuma jami'u asma'il mawsul ina fata an fahimta da man da ma kenan ko to kaga man anan sai ya zama yu'til hikmata man yasha'u yu'ti sai ya zama fi'lun mudari'un haka ne marfu'un haka ne litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamati raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ko ad-dammatu al-muqaddara alal ya'i mana amin zuhuri ha asikalu haka ne? walfa'ilu damirun mustatarun fihi jawazin takadiruhu huwa ya'udu ilallahi ko? alhikmata maf'ulun bihi al'awwal mansubun bilfi'ili li'annahu amiluhu wa alamatun nasbi alfatihatu zahira ala akhirihi man ismul mausuli مبني على السكون في محل النصب مفعول به الثاني ina jin haka ne ko jama'a kaga man sai ya zama ismul mausul ko bi ma'ana allazi ko bi ma'ana allazina ina fata an fahimta dan dama da man da ma inji mai alfiya yace tusawi ma zukira wa man wa ma wa al tusawi ma zukira wa hakaza zu inda tsayi'in shuhira ina fata an fahimta da aka ce akwai allazi a cikin almausul allazina allazani ma'ana mausulul asma'il lazi al'unsallati wal ya'i zama sunniya la tufbiti bal ma talihi aulihil alama wan nunu in tushdad fala malama wannunu min zaili wa taini shuddida haka ya ta yi da ya gama ambaton waɗancan sai ce da man da ma da al'al mausula to ɗaya suke da duk abin da aka ambata a baya tusawi ma zukira ina fata an fahimta yu'til hikmata man yasha'u ay yu'tiha liman yasha'u min ibadihi al-imam al-qurtubi yace wa ikhtalafa al-ulama fil hikmati huna malamai sun yi sabani game da fassara ma'anar al-hikma da tazo a cikin wannan ayar me ake nufi da hikima jama'a me ake nufi da hikima al-imam al-qurtubi yace fa qala as-suddi hiya an-nubuwatu al-imam as-suddi yace abinda ake nufi da hikima ita ce annabta ita ce annabta kenan da Allah ya ce yu'til hikmata man yasha'u sai a ce Allah na ba da annabta ga wanda ya so ya zaɓa cikin bayin shi kun fahimci a bisa fassarar al'imamu suddi jama'a yanzu jama'a annubuwa hikima ce ko ba hikima ba ce hikima ce hikima ce jama'a al-imam al-qurtubi yace wa qala ibn abbas hiya al-ma'rifatu bil qur'ani fiqhihi wa naskhihi wa muhkamihi wa mutashabihihi wa gharibihi wa muqaddamihi wa muakhkharihi ibn abbas yace abinda ake nufi da al-hikmatu al-ma'rifatu bil qur'ani Allah ya baka ilimi game da al-qur'ani fiqihihi Allah ya kimsa maka fahimtar alkur'ani wa naskhihi Allah ya sanar da kai ilimi na ayoyin da aka shafe da ayoyin da suka shafe a cikin qur'ani ma'ana nasikhihi wa mansukhihi kenan wa muhkamihi wa mutashabihihi Allah ya sanar da kai ilimi na muhkamin alkur'ani da kuma mutashabihin alkur'ani wa gharibihi Allah ya sanar da kai sanin ma'ana ta ɗaiɗaikon kalmomin alƙur'ani wa mukaddamihi Allah ya baka ilimi game da sanin wasu ayoyi ne taqaddamat nuzuluha wa muakharihi wasu ayoyi ne ta'akharat nuzuluha wasu ayoyi ne suka sauka farko farkon musulunci wasu surori ne haka wasu ayoyi ne wasu surori ne suka sauka daga baya-baya ko kuma daga ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ji fassarar da al'imamu ibn abbasin Allah ya ƙara mushi yarda ya yi wa hikima daga cikin sahabbai ma'ana al-ma'arifatu bil qur'ani kuma jama'a sanin al-qur'ani ai ya isa ya zama hikima wanda akwai hadisi marfu'i ma da yake tabbatar da haka ina fata mun fahimta za mu zo mu karanta shi nan gaba kaɗan insha Allah hadisin da annabi ya ce la hasada illa fitnataini sai ce rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquha ana al-layli wa ana an-nahari annabi ya ce wa rajulun atahu Allahu al-qur'ana a wata riwaya annabi ya ce wa rajulun atahu Allahu hikmata duk waɗannan lafuzza sun tabbata jama'a musamman wannan lafazi ina iya tunawa muslim ya fitar da shi ina fata mun fahimta kaga alhikmata in ka so ka haɗa hadisan biyu da riwayoyin sai ka iya fassara alhikmata da al-alquran ina fata an fahimta kenan fassarar abdullahi dan abbasin ita ma tana kan hanya ko wa qala qatada wa mujahid qatada da mujahid daga cikin tabi'ai almajiran abdullahi dan abbasin suka cewa suka yi alhikmatu hiya alfiqhu fil qur'ani hikima ita ce fahimtar alqur'ani kaga dai fassarar ta kusa ta zo ɗaya da fassarar da malamin su yayi wa qala mujahid a wata riwaya ta daban da aka samo daga mujahid ya ƙara cewa alhikmatu al'isabatu fil qawli wal fi'li gamdakatar da dacewa a cikin magana da aiki in ka tashi magana idan kai sai ka dace ba za a ji ka ta ba idan ka tashi aiki sai a ga aikinka daidai ne ma'ana ba a samun tasgaro a cikin maganganunka da ayyukanka al-isabatu fil qawli wal fi'li wa qala ibn zaid wani wato malami mai suna ibn zaid shi ko cewa yi al-hikmatu abinda ake nufi da al-hikma al-aqlu fid dini al-aqlu fid dini fahimta a cikin addini ku kiyaye ba hankali ba dan al-aqlu ko kuma aqlu shay'i shine fahamuhu wa tafahumuhu wa tadabburuhu ina fata mun fahimta dan haka fahimta a cikin addini shine alhikma inji wannan malami wa qala malik ibn anas imam malik dan anas shi ko cewa yayi alhikmatu alma'rifatu bidinillah wal fiqhu fihi wal ittiba'u lahu abinda ake nufi da alhikma shine alma'rifatu bidinillah sanin addinin Allah wal fiqhu fihi da fahimta a cikin addini wal ittiba'u da kuma bin addinin bin abin da ya tabbata a cikin addini kaga dai dukkan waɗannan suna ƙara fassara al-hikma wato wato kenan wanda Allah ya baiwa fahimtar addini sannan ya bashi dama wurin bin abin da ya tabbata a addini to wannan Allah ya bashi hikima kuma wanda Allah ya bashi hikima to haƙiƙa Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa wa rawa anhu ibn al-qasim annahu qala kuma an ruwaito daga wato wa rawa anhu kuma an samu ibn al-qasim ya ruwaita daga imamu malik an gane da kyau jama'a wa rawa anhu ay wa rawa an malikin ibn al-qasim annahu qala cewa maliku ya ce alhikmatu attafakkuru fi amrillah walittiba'u lahu abinda ake nufi da alhikma ita ce tunani game da al'amarin Allah tunani game da halittar Allah game da ayoyi da Allah ya saukar wal fiqhu fihi da kuma fahimtar addini afwan walittiba'u lahu da kuma bin addini da bin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni. Wa ƙala aidan sannan an samu wata fassara daga Imamu Malik ya ce, Alhikmatu ta'atullah abin da ake nufi da hikima ita ce ɗa'ar Allah, wal fiqhu fiddini da fahimtar addini wal amalu bihi da aiki da addini. Wa ƙala Rabi'u ibn Anas alhikmatu alkhashiya shi ko yace abin da ake nufi da alhikma shine tsoron Allah jama'a tsoron Allah shine alhikma ma'ana duk wanda Allah ya saka tsoron shi a cikin zuciyar shi to haƙiƙa Allah ya bashi hikima kuma Allah ya bashi alkhairi mai yawa wa qala ibrahim an-nakhai alhikmatu alfahm fil qur'ani ibrahim an-nakhai shi ko cewa yayi abinda ake nufi da hikima fahimtar alqur'ani مالك وقاله زيد ابن أسلم وقال الحسن الحكمة الورئ wani malami mai suna alhassan shi kwa cewa ya abin da ake nufi da hikima a cikin wannan ayar ita ce alwari'u wato taka tsantsan tsantseni da duniya bin duniya a hankali wato asalin kada ka biye wa duniya kada ka biye wa duniya kada ta kai ka ta hallaka ka taka tsantsan a cikin duniya kun ji waɗannan fassarori da malamin ya kawo wanda daga ƙarshe al-Imam al-Qurtubi yace qultu nace wa hadhihi al-aqwal kulluha ma ada qawl as-Suddi war-Rabi' wal-Hasan qaribun ba'daha min ba'd yace kaga waɗannan maganganu gabaki daya in ka cire maganar Suddi da yace al-hikmatu an-nubuwa kun tuna in ka cire maganar arrabi ibn anasin da alhassan da suka ce me kaga arrabi'u dan dan suleiman me yace jama'a alkhashiya sannan alhassan me yace jama'a alwari'u ko alwari'u in ka cire waɗannan fassarori uku alkhashiya annubuwa alwari'u to in ka tara sauran fassarorin malam ya ce karibun suna da kusancin ma'ana suna da kusancin ma'ana ya ce ba'abu hamin ba'abin in ka kalli sashe to to fassara sashi yake yi ku dawo ku kalla tun daga wanda yace al ma'rifatu bil qur'ani fiqhihi wa naskhihi har zuwa ƙarshe da wanda yace al hikmatu hiya al fiqhu fil qur'ani da wanda yace al isabatu fil qawli da wanda yace al aqlu fid dini da wanda yace al hikmatu al ma'rifatu bi dinillah wal fiqhu fihi wal ittiba'u lahu da wanda yace al hikmatu ta'atullah wal fiqhu fid dini wal amalu bihi waɗannan in ka lura da su baki ɗai sashensu yana fassara sashi wani ya ambaci wani ɓangare wani ya ambaci wani ɓangare sai ya zama wannan sai ya zama saɓani ne na kalma da lafuzza amma ma'anar tana bayuwa zuwa ga abu ɗaya ne ma'ana sai ya zama shine ikhtilafu tanawwu ina fata mun fahimta malamai suka ce abin da yafi dacewa wal aula hamlul ayati ala jami'iha a fassara ayar a bisa kowace fassara da ta zo daga waɗannan wato asalin malaman ina fata an fahimta jama'a za mu ɗauko wannan karatun tun daga wannan gaba da ya ce waktalafal ulama'u fil hikimati huna in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa saboda jama'a lokaci ya ƙure a nan ya kamata mu tsaya mu kwana sai Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatan Allah maɗaukacin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai ya ba mu lada a kai abubuwan da muka yi kuri Allah ya fi mana kamar dai yadda muka bayyana tun a farko jama'a idan akwai tambaya to rubutowa ya kamata ka yi sai ka rubuto sai ka gabatar sai mu tafi mu duba mai nazari wanda muka sani mu ba da amsa wanda ba mu sani ba ga malumman mu nan suna jin mu sai mu tambaye su in ba su sani ba su masu tambayi nasu malaman in ba a sani ba gaba ɗaya sai mu ce wallahu a'alam sai mu fawwala ilimi ga Allah Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa babban malamin mu Sheikh Abi Abdulrahman Al-Albani Allah ya fi mishi kusakuren shi Allah ya ɗaukaki darajojin shi da shi da matar shi da ɗan shi da mahaifiyar shi Allah ka yafe musu Allah ka kai haske kabarinsu sannan muna addu'a ta musamman Allah ka tsare mana wannan makaranta tamu da albani ya gina ya mutu ya bar mu a kanta Allah ka tsare mana ita Allah ka kiyaye mana ita fitintinu da ka iya tinkarar ta muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka tsare ta sannan mu da muke ciki Allah ka haɗa kanmu ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka ba mu istiƙama har mu haɗu da kai ya Allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka amintar da mu daga fitintinu na rayuwa da azaba kabari Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta in Allah ya kai mu mako mai zuwa za a yi photostat ɗin wannan wurare da za mu karanta shafi biyu ne ko zuwa shafi uku za a siyar wa ɗalibai don haka kowa sai ya zo da shiri jama'a subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik